أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya mallaki kowa kuma ya mallaki komai da ya haɗa mu a wannan yammaci domin wato nuna farin ciki ko mu taya dan uwa farin ciki wanda Allah ba shi arziki na aure kuma ganin a haɗu irin wannan jama'a ta haɗu daga gurare daban-daban yana da kyau kafin a koma gida ma'ana a tunatar da 'yan uwa musulmai kamar yadda sanarwa ta gabata tun jiya cewa babban malami hamshakin malami dr mansur ibrahim wanda ke daga sokoto malami ne na jami'a ta dan fodiyo da ke sokoto kuma babban limami ne na juma'a haizu da asin garin sokoto wanda malam mansur ba bako ba ne idan baka san shi ba a garin nan ba bako ba ne kuma a ko'ina ma ba bako ba ne duk mutum da yake kallon suna tv zai ga yadda malam ke gabatar da sahihul bukhari kana duba wannan tasha ko malam yayi wata ko da musamman akan yan shi'a ko kan ma dodo ne na yan shi'a muke kiran su to da ka malam shi yayi wannan takakkiya a cikin wannan yanayi na tsadan mai ba abin da zamu cewa malam sai Allah ya saka masa da alheri Allah ya sanya wannan abu a mizanin sa abin da zai karanta da mu Allah ya amfana da mu sannan Allah ya buɗa masa kirji ya sanya shi akan daidai malam بسم الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما حب الصبا فأدر العارض المطر على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا وما افتخرا نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر أما بعد إخوانا جماعة المسلمين mutanen wannan birni na ɗanbatta da ke cikin jihar kano ta dabo wanda muka taru a wannan fage a ƙofar gidan babanmu allaji sani ɗanbatta kuma akan munasaba ta auren ɗaya daga cikin yaransa masu albarka malam nura ina mana gaisuwar musulunci gaba ɗaya gaisuwar mu idan mun shiga aljanna in Allah ya so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nayi farin ciki kwarai da gaske kasancewa ta a tare da ku a wannan dare mai albarka yau muna dare na sha hudu daga cikin dararen watan rabi'ul awwal a shekara ta 1437 wanda kuma shine dare na 27 a cikin watan disamba ta shekara ta 2015 ba yau ne na fara zuwa a wannan gari ba akwai amini na kuma almajiri na wanda a dalilinsa na zo wannan gari amma Allah ya masa cikawa malam balarabe Allah ya ji kansa ya masa rama akwai dan uwansa babbai wanda muna hulɗar arziki muna gaisawa shi kamalaji sani kamar yadda na faɗa muku na ɗauke shi a matsayin mahaifi uba a gare ni sau da haka da ya aika goron gayyata in zo in taya al'ummar ɗan bacce murnar wannan aure kuma in sa albarka a ciki sai na ga cewa karɓa wannan kira wajibi ne kuma walfaru da gaggautawa sau da haka bai yi wata-wata ba na soke dukkan wani shiri nake da nake da shi domin in halarci wannan al'amari ina roƙon Allah dokin sarki ya sanya mu wannan aure albarka Allah ya sa aure ne da zai ginu yayi rassa yayi amfani Allah ya hada hankulan ango da amarya Allah ya hada zukatansu Allah ya hada arzikinsu Allah ya hada zuri'arsu Allah ya ba su mai albarka bisa galibi idan muna bikin aure mai nasiha yakan yakan yi abinda yan boko ke ce ba balance ya diba kowane bangare bangaren mata da bangaren maza bangaren dukkan ma'aurata bangaren miji da bangaren mata amma dai ku yi haƙuri a yau zan yi tuci hannun dama ne kawai zan tsaya gefe guda wanda nake ganin cewa akwai bukata ga munana ta muhimmancinsa ku faɗa ma mutane abin da Allah da manzo ya ce a kai saboda kuma wannan ɓangaren da zan yi magana a kansa shi ne ɓangare mafi rauni shi ne kuma ɓangaren da bisa galibi ake zalunta kai kuma shi ne ɓangaren da sau da yawa ba a fahimce shi ba shi ne ɓangaren da an jahilci hakikanin al'amarinsa ba wani bangare nake nufi ba illa bangaren iyayenmu mata mata su ne iyayen al'umma su ne shugabannin tafiya su ne rabin duniya kuma ma dai su ne rabi mafi albarka su ne rabi mafi yawa nake so in ce kuma wa in nace mafi albarkan babu komai domin duk wata albarka daga gurinsu ne take fitowa an daɗe duniya ba ta san matsayin mace ba sai da hasken musulunci ya bayyana an yi lokacin da ake tattaunawa shi wai mace ita ma ɗan adam ce mace ita ma mutum ce ko ba mutum ba ce a wasu shekaru can baya na a cikin tarihi malamai sun yi wani conference a ƙasar rasha suka yi matsaya cewa mace na jasa ce matsayinta ɗaya da kare fal'iyazu billah mace ta gamu da tasko ta gamu da wahala ta gamu da muzantawa ta gamu da cin zarafi a tsawon tarihin bil'adama kafin bayyanar addinin musulunci a ƙasar indiya an yi lokacin da idan namiji ya mutu za a yi bikin ƙona shi kun san su ba jana'izarsu shine a sa wuta a ƙona mutum to amma ba za a kona shi tare da matarsa da ranta da lafiyarta wanda yasa da yawan mata suna kashe kansu idan miji ya mutu don su zaɓa makansu irin mutuwa da ta ji musu sauƙi akan wannan azabar wuta tun ba lahira in kana magana yankin larabawa dukkan mun sani mace sun ɗauke ta aibi Allah ɗauke sarki a cikin alƙur'ani ya faɗi wannan matsayin nasu وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم هذه آية في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب التي ألا ساء ما يأكلون idan aka yi balarabe bushara albishirinka ya ce goro an maka haifuwa zai ce masha Allah me aka samu aka ce kyamace to shi kenan sai fuskarsa ta canza sai ya yi baƙi irin wa huwa kazim Allah ce sai ya haɗe fushi yanzu ni mai girma ni ni za a haifa mu ƴa mace to kai waye haife ka Allah ce ya tawara min alƙawmi sai rinka bubboyewa cikin mutane shi baya ba so a ga yanzu yanzu ya muzanta saboda ya haifi ƴa mace min su'i ma bushira bai yana ganin yayi muni a ce wai shi irin sai ya haifi ƴa mace sannan sai da yana tunani a yin suku ala hunin a mai dusu fiturab to wannan yar zai rike ta dai a cikin wulakanci yanzu shi ya zan uban ya mace kenan am ya dusu fiturab ko ya yi gida ya yi rami ya rufe ta Allah ya ce ala za a maya kuma abinda suke hukuntawa na cewa wato haifuwar ya mace wulakanci ne wannan hukunci ya yi bude inji Allah balarabe zai sa a ɗauki ‘yarsa budurwa a mata ado a mata kwalliya ya gaya ma mahaifiyarta zan kai ta gurin kakanninta ya fita da ita cikin daji ya fara gina rami yana gumi tana share masa tana sannu ba ba ba ta san abin da yake ba ya rufe ta a cikin kabarin ya koma gida shi yanzu ya yi bajinta da irin tunani na balarabe akwai balarabe da ga wannan aƙidar ta ganin wulaƙanci ne haifuwar mace ga kuma son yarsa da aka sa masa ya wata waka yana cewa uhibbu bunayyati ko wadittu anni dafantu bunayyati fi qa'i lahdi wa ma bi an tahuna alayya lakin makhafata an tazuqa dhulla ba'di fa in zawwajtuha rajulan faqiran araha 'indahu wal hammu 'indi wa in zawwajtuha rajulan ghaniyan fayantumu khaddaha wa yusubbu jaddi سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أحب الناس عندي إن كجواكر كمان متمي هنكي أحب بنيتي يتي وانا إرتها إلى سنجة ووجدت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي أما فا ba abin da nake sha'awa illa in yi rami in yi kabari in rufe ta me yasa za ka rufe yarka kana son ta ba ni'ima ce Allah ya maka ba yace wa ma biya an tahuna alayya lakin makhafata an tazuqa dhulla ba'di ba bana son ta bane ba wai ina ganin tozarta da wulakanci bane a'a ni fa kawai bana so ta wulakanta dai a baya fa in zawajtuha rajulan faqiran araha indahu wal hammu indi wai yana gudun idan ta girma ya aurar da ita talaka ya aure ta to tana gidan talaka shi ko bakin ciki na gidansa وإن زوجتها رجلا غنيا أراها عنده فيلطم خدها ويسب جدي yace in kuma na aurar da ita ga mawadaci shi kuma zai rinka dukanta yana zagi na don haka dai kawai sa'altu Allah ya khudha qariban wa in kanat ahabba an-nas indi wannan bai imani ne ba zai iya rufe ta ba zai turbude ta ba sai yana roƙon Allah ya kashe ta don ya zauna lafiya shi yasa Allah ta'ala ya ce wa idal maw'udatu su'ilat a ranar alkiyama rana ce da za a tayar da wacce ubanta ya rufe ta ya mata kabari da ranta da lafiyarta a tambaye ta bi ayi zambin kutil menene kika yi aka kashe ki bata san laifinta ba domin a toza tashi shi wanda ya kashe ta duk irin wulakancin da ake ma mata a wancan lokaci ana sai da su ana sayan su ana bautar da su akan tura mace ta yi zina don a karbi kuɗi namiji yana iya tara ko mace nawa ya ga dama a rayuwarsa akwai mai bata ɗari akwai mai saba'in da bakwai akwai mai ɗari da ashirin namiji guda ɗaya yadda duk za ka tara tumaki ka yi garke haka a lokacin ake tara mata duk wannan abin da ake yi addinin da annabi musa alaihi salatu wasu ya zo da shi yana da mabiya su ake ce ma yahud addinin annabi isa alayhi salatu wassalam yana da mabiya su ake ce ma nasara kirista kenan waɗannan ga su da addini original daga wurin Allah amma ba su taimaka wa mace a fidda ita daga wulakancin da ta samu kanta a ciki su yahud ra'ayinsu da yan rasha baya da nisa abinda suke cewa mace najasa ce a lokacin da take haila kowane wata ka'ida ce sai mace ta yi haila ko ba haka bane dabi'a ce da Allah ya sa mata kuma tana da manufa to duk lokacin da mace ta yi haila a wurin yahud ta zama da jasa saboda ka ba ta zama cikin gida ba ta shiga daki ba ta kwanciya kan gadon mai gida me za a yi za akwai rumfa da ake yi bayan gida don za ta zauna sai a rinka kawo mata abinci tana ci a nan sai ran da ta gama ta yi tsarki sannan ta dawo cikin gida wannan girmamawa ce ko wulakantawa ce me ya bambanci ta a wannan lokaci da akuyar gidan ba su da bambanci kiristoci ba su ɗauki mace na jasa ba ce ba su da yake ƙazamai ne ma a lokacin da take haila ma komai suna ma saduwa da ita amma su kuma sun ɗora wa mace abin da Allah bai ɗora mata sun ce duk zunubin duniya duk laifin duniya mace ce don haka idan kasuwa ka je baka samu ciniki ba za ka zo ka zagi matarka duk abin da ya faru gare ka na musiba matarka za ka zargi wai menene wai daman can annabi adam alaihi salatu wassalam wai hawa'u ce ta sashi ya laifi Allah ya fito da shi daga aljanna so da duk abin da muka gama da shi na matsala to matsalan mata ce ya koyan wa musulmi duk inda ka zagaya a duniya kafin bayyanar musulunci mace cikin wahala take mace cikin ganin wato ainihin wulakanci da tasko take amma lokacin da Allah ɗauke sarki ya so su samu yanci sai ya tayar da babbar fitila wacce ta haska duniya daga birnin makka ya game sassan duniya baki ɗaya sannan ne Allah ya ko annabinsa na ƙarshe Muhammadu ɗan Abdullahi ɗan Abdulmuttalibi ɗan Hashim ɗan abdimanaf ɗan kusayyu ɗan kilabu ɗan murrata ɗan ka'abu ɗan maliku ɗan fihiru ɗan galibu ɗan mudaru ɗan nazari ɗan mai'adda ɗan adnana jika annabi isma'il tattaɓa annabi ibrahim kuma jika na nesa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi jikan annabawa ɗan gidan annabta bada ɗayan allah haske wanda ya game duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatar ma mata yancinsu an dawo da su a cikin sahun mutane yan adam mace an gano cewa ita ma mutunci kuma matsayinta guda da namiji a shari'a duk lokacin da Allah ta'ala ya kira namiji yakan kira mace wa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakara wal unsa a wata yar Allah ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa a ɗaya yar Allah ta'ala ya ce faja'alnahu وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى duk inda Allah ta'ala ambaci namiji yake ambaci mace ko da ga tsarin mummunai mummunai maza da mata yake faɗin su man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min idan aka yi aikin alkhairi da namiji da mace ba su da bambanci a cikin sa Allah ta'ala ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وهكا مؤمنين مجي مؤمنا مجي مسلمين مجي مسلمان مجي مي أزمي مجي مي أزمي مجي mai da'a ga Allah namiji mai da'a ga Allah mace duk gaba daya sakamakon su iri ɗaya ne addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima haka a musulunci babu wani aiki guda daya wanda aka ce wannan idan namiji yake yana da lada 50 amma idan mace sai tana da lada 25 ko kuma idan namiji yake yana da lada 100 idan mace ta tana da lada 90 babu bambanci tsakanin namiji da mace saboda dukkan bayan Allah ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine ya halicce mu daga jinsi biyu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah shine ya mu maza da mata kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya hukunta mu namiji zama namiji shi ya hukunta mu mace zama mace shi yasa masu hikima ke cewa haifuwar namiji zaɓin Allah ne amma zama namiji ƙoƙari ne haifuwar namiji zaɓin Allah ne Allah sai ya baka mace in ya so ya baka namiji in ya so ya baka tagwaye in ya so ya baka namiji da mace in ya so ya haɗa maka maza zalla ko mata zalla ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zuku au yi zaujin zukuranan wa inasan wa ya ja'alu man ya sha'u a ƙima amma ka zan namiji me yake nufi ka zan muzakkari ka zan mai kokari wanda tashi tsaye ake yi a addinin musulunci ya ba mace kima da daraja wadda ba a same ta a sauran addinai ba a alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita maganar mata kai sura su kutun ma akwai suratul nisa' suran mata akwai suratul rijali cikin qur'ani me wanda yake nunawa muhimmancin su ko ba haka ba a cikin alqur'ani akwai labarun mata da yawa in arziki irin su asiya matar fir'aun wadda Allah yake qalat rabbi ibli indaka baytan fil janna ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين akwai labarin Maryam wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin kai ita kan Maryam ma sura sukutun aka bata suratu Maryam alaiha salam sura mai zaman kanta gare ta akwai labarin matan annabawa da dama a ciki kamar matar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da matar annabi lut da matar annabi nuh amma waɗannan biyun sun ci amanar mazajensu sai Allah tabaraka taala ya kawo labarin su duk ya zamo izina ga miyagun mataye da suka ci amanar mazajensu a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin annabawa da yawa duk annabawa gaba ɗaya maza ne bisa hukuncin Ubangiji. Amma kun ga siddiƙai akwai maza akwai mata ko ba haka ba. To, annabawa nawa aka kawo sunan shi ƙur'ani? Annabawa ashirin da takwas. Fitilka hujjatuna minimum samaniyatun min ba'di ashirin. Sha takwas wuri ɗaya Allah ya kawo su. Goma kuma Allah ya kawo su wurare daban-daban. su ne manzanni guda ashirin da takwas da aka faɗi sunan cikin ƙur'ani an faɗi annabawa da yawa wayanda ba a faɗi sunayensu amma siddiƙai gaba ɗaya guda ɗaya aka kawo cikin ƙur'ani namiji ne ko mace mace ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana yakula at-ta'am ku kana wani siddiqi cikin ƙur'ani bane ita kunga da yake Allah tabaraka ta'ala ya kawo annaba da yawa da yazo wurin siddiqai mace guda ya kawo ya kawo labarun sarakuna da yawa cikin Qur'ani amma aksarin sarakunan nan da Allah ya kawo azzalumai ne irin su Fir'auna ne irin su Qaruna irin su Hamana waɗanda suka yi ta'addanci suka yi zalunci suka ci amanar mutane kalilan ne Allah ya kawo masu mulki mutanen kirki kamar annabi Dawud da annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kasancewar haka sai Allah tabaraka ta'ala ya kawo labarin basarakan ya guda ɗaya cikin alkur'ani a cikin suratul namli wacce huda-huda ya zo ya ganta tana bautar rana ya zo ya sanar da annabi suleiman ya ce a hatsu bi malam ta bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون tsuntsu ne amma mai wa'azi tsuntsu ne ya je ya gano ana shirka ya zo ya kawo ƙara wurin annabi suleiman annabi suleiman alaihi salatu wasalamu ya ɗauki mataki ya ce a aika ma bilkisu da da kyauta irin ta sarakuna mace ce mai hankali sai ta ce to wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fa naziratun bima yarji'u al-mursalun bilqis ta ce ku bari mu gani idan na Allah ne za mu gane idan kuma cikin sarakunan duniya ne azzalumai za mu gane sai ta ɗibi kyauta mai yawa ta aika ma Sulaiman qala أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يتي أميدا متكاينتا أبو داي أكي بقاتا قلت شيني إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين كذكي تورينكي كذوكي مسلمين سوجوجي سكا تاسو سكا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت عند الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون سوجا جسكا تشكي بري مجيمو يا كيشي تشي آآ آآ وانا متمن الله كبري إن جي إن غنم إدونا لو كسند تجولة النبي سليمان gaskiya ce halinta ta ga lallai annabin Allah ne mai ta yi قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين don haka sarauniya guda Allah ya bada labarin cikin alkur'ani mace amma kuma mummuna ce kai jama'a ku duba lokacin da iblisai lokacin da shaidanu munafukai suka so su ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi masa kazafi ga iyalansa suka ci mutuncin na na Aisha ridwanullahi azza wa jalla alaiha الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وصلى الله وسلم على زوجها سكمة كأريا سكمة كذبي وبنيزي بدأوك كنسركي آية قوم شاتفت يتوكر أشكي سورة النور دمية كارنا ناج أقرشن سني الله تعالى كتوى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم الله يتي أي إذن كغلالا تتير ماتا تلالا تتير نميجتي إذن كغلالا ككير ماتا كغلالا ككير نميجتي لا لا تتم مزاجنا لا لا تتم ماتاني أركككم مزاجنا أركككم ماتاني وهكا الله يتي وأن برنتتوني لغامن اسكفتا كما Ubangiji ya yi masu tanadin mai gafara da ladabar. Allah ta'ala yau mana na Aisha bushara da cewa tana da gafara tana da lada babba saboda hakurin da sai na kwana hamsin ana yawo da jita-jita a kanta sai da maɗaukin sarki saukar da alkurani ya wanke don haka ya ku jama'ar musulmi yana da kyau mu fahimci matsayin mace da irin darajar da addinin musulunci ya bata idan ka haifi 'ya mace ɗaya ka haifi ta biyu to fa Allah ya baka jari da guzurin zuwa aljanna wata mata ta shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bara na Aisha tace ko da na duba ba ko bai a gidan in banda da bino kwara guda daya ita kuma ta shigo da tagwaye mata tana dauke da su tace sai da dauki da bino dan na bata sai ta raba shi uku ta ɗauki guda ta ba wa nan ta ɗauki guda ta ba wa nan ɗaya ya za ta yi da shi ta jefa a bakin ta kuma haka ba zana aisha ta ce kafin ta jefa shi ga bakinta sai ɗayar ta ɗaga kai ta kalle ta sai ta sake raba wannan rabin shi ma biyu sai ta koma miƙa masu ta ce wannan abin sai ba ni mamaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai na faɗa masa nace kaji kaji wata bakuwa da sai yanda sai amin da sai a gurina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce manim tuliya min haula'il banati bi shay'in fa sabara alaihinna من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فصبر عليهن كن له سترا من النار duk wanda Allah ya jarabta da samun ‘ya'ya mata ya yi haƙurin zama da su da tarbiyyarsu har suka kai lokacin da suka isa aure wanzu Allah ce za su zamo mashi garkuwa daga shiga wuta ashe addinin musulunci ya karya waccan tunani na jahiliya ko bai karya ba ke da musulunci haifuwar ‘ya mace gata ne haifuwar ‘ya mace alheri ne haifuwar ‘ya mace albarka ne haihuwar ya mace kofa ce ta shiga aljanna idan ta girma kama ta aure shi kuma mijin aka ce ta kammala maka addininka saboda kai namiji matsayin warin takalmi kake in babu mace tare da kai idan ta haifi 'ya'ya kuma aka ce aljannar 'ya'yan tana ƙarƙashin ƙafafunta ba ina nuni da hadisin aljannatu tahta aqdamil ummahat ba wannan hadisi da'ifi ne ba shi a littafan hadisi a littafan tarihi na mawallafa masu rauni yake irin alkamil na ibnu adi da alkamil na al'ukaili littafan da ake kawo labarin matsaryata a kan irin hadisan da suka ruwaito amma akwai hadisi mai kyau cikin sunan na ibnu maja da mustadrak na hakim wanda mu'awiya ya ruwaito radiyallahu ta'ala anhu ba muawiya ibn abi sufyan muawiya muawiya suna da yawa a cikin sahabbai yace wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman sa izinin zuwa jihadi sai manzon Allah ce hala ina mahaifiyarka yace mahaifiyata tana nan da ranta da lafiyarta yace ilzamha fa innal jannata tahta qadamayha ko tahta rijlayha manzala ya ce ka koma wurin mahaifiyar taka ka kula da ita aljanna na nan karkashin kafafunta Allahu akbar tana yarinya an ce kofar aljanna ce tana mace an ce ta cika addini tana dattijuwa an ce kuma aljanna na karkashinta wani gata mata kuke nema wani wuri ba ga musulunci ba alƙur'ani da hadisi sun ba wa mata muhimmanci matuƙa yadda ya kamata mu fahimta kuma sun gaya mana hakikaninsu idan muka shiga tarihin musulunci za mu ga yadda mata suka taka muhimmiyar rawa suka ba da babbar gudunmawa wajen tsayuwar addini kamar yadda maza suka bayar wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara faɗa ma jibril ya zo masa da wahayi a duniya mace ce kuma haka nana khadija da yake kamila ce mummuna ce mace ce mai nutsuwa mai hankali shi da yazo yana gaya mata yace khibt la khibtu ala nafsi na ji tsoro ban san ko menene ba inda jahila ce abinda za ta ce ai aljani ne ya shafe ta daman na ga maka ka daina zuwa daji ya za ka je ka zauna cikin kogo kai kadai ka zo ka zauna nan gida mana abinda ta ce kalla wallahi la yukhzika Allahu abada innaka la tasilu rahim wa tahmilu al-kal wa tuksibu al-ma'dum wa tuqri ad-dayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haq tace ba zai taba yiwa Allah ya tozarta ka ba saboda me tace don kana sada zumunci kana taimaka ma masu rauni kana saukar da bako kana tufatar da marashi buhuntu wanda baya da sutura sannan duk wanda matsalar rayuwa ta dame shi wurinka yake zuwa ta ce ya za ya Allah ya tuza ta irinka mata sun yi wa manzo Allah san su mubaya a kaman yadda maza suke yi kusa bi nake ce mubaya bahaushe yana ce masu cappa wato sun yi saranda ga manzo Allah sun miƙa wuya za su taimake shi ko da kuwa a kan jininansu ne maza sun yi mata ma sun yi akwai ma surar mubaya'ar mata cikin alkur'ani ita ce suratul mumtahana wadda a cikinta Allah ta alaika ta ya ayyuha annabiyyu idza ja'aka almu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lam bi imanihin yadda maza suke mubaya haka mata suke mubaya yadda maza suke da'awa haka mata suke da'awa yadda maza suke jihadi haka mata suke jihadi mata sun yi dawa da yawan mata sun zama su ne dalilin musuluntar mazaje wasunku suna da labarin ummu sulaim bintu malhan wadda mijinta malik ya cika kyakkyawar mace ce ana son irinta ba ta yi dogon zawarci ba wani hamshakin attajiri ana ce da shi abu talha ya zo neman ta aure abu talha sadauki ne abu talha barde ne abu talha attajiri ne amma matsalar ta guda ɗaya ce shi fa mushriki ne bai yi imani da Allah da manzo zaka dai zai nemi aurinta ta ce masa ma misluka yurad irin ka baya neman aure a hana shi walakinnaka rajulun mushrik la tahillu alayya tace irin ka ba a mai da shi in ya nemi aure amma fa kai mushriki ne baya halarta in aure ka ya zo da jakan kuɗi sai mata tas-tas ya gwada mata ta ce wallahi ni bani sun kosi sun kwabo a gurinka ka musulunta wannan kalmar musulunci da za ka faɗa idan ka ce la'ilaha illallah fa zalika mahari la'uri domin ka gaiba wannan shi ne sadaki na bana sun kosi sun kwabo a gurinka kuma da wannan ne aka ɗaura masu aure shi yasa malaman tariki ce mata akramun nisa'i mahran ita ce matar da tafi kowa darajar sadaki a duniya domin ke idan an baki fanfamai an baki nairori an baki zinari an baki kayan lefe ita abinda aka bata la ilaha illallah shine sadakin ta kuma ta zama dalilin musuluntar wani babban mutum muhimmi kuna da labarin Fatima bintul Khattab awar sayyidi umar ɗan khattabi radiyallahu anhu lokacin da sayyidi umar yake cikin jin izzar lokacin da shaidanin sa yake bisa kansa yana gaba da adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ga mishi aka ce ina kake ga kawar ka tunta musulunta yace ni yanzu a gidanmu a musulunta yayi tattaki bayan tattakin yan shi'a ya je gidanta wanda ya je suna karatun alkur'ani da ita da mijin da malaminsu suna karanta suratul taha da suka ji alamun shigowarsa sai aka yi maza aka ɗauki takardun aka ɓoye sai zai ce na ji ana gunguni ne ake yi ne suka ce ba abin da ake yi ya ce ƙarya kike ta so ta bi shi da lalama da rarrashi amma a lokacin kamar da ce muku shaɗani sai na bisa kansa saboda haka ya gaya mata wangar har ya kai ga dukanta da haka kawai sai ta bar ma Allah ta yi fito na fito da shi ta ce ka yi ƙarya umaru kai wawa ne kana tsammanin ka hana abauta ma Allah ba ka isa ba kuma duk ɗan da mace ta tsugunna ta haifa wallahi bai isa ba sai an bauta ma Allah an zai ta ta karye girman kan nasa sai ya dawo ya raina kansa sai ya fara neman sasantawa ya bi lalama ya ce a kawo takardun in gane su suka ce kuma wannan ba zai yiwu ba domin kai na jasa ne mushirki ne mushirki baya taɓa alkur'ani ya ce to ya yadda a karanta ya saura nan ne aka fara ba shi tilawa bismillahirrahmanirrahim طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى سيتي أه haka karatu yake illa tazkiratan liman yakhsha to ko waka ce tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula a wannan maganar fa akwai akwai ta ar-rahman 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara sai ce kai wannan magana ذاك وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أبونا لك يدي أقول كتاب الله إلى سنة ذاك الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى bai san lokacin da ya furta Allahu la ilaha illallah sai ga sha musulunci mai je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko musulunta sai ta zama babban bude ga addinin musulunci mata sun yi jihadi sun taya musulmi Allah bai umarce su rika makami ba amma sun rika zuwa wurin yaƙi lana nasiba bintu ka'ab ummu atiya tana ba da labari kan zuwa sai muslim tana ta gazautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tis'a gazawat tace yaƙi tara na fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me kike yi yake uwar mu nasiba tace akhlufuhum fi rihalihim fa asna'u lahum at-ta'am wa udawi al-jarha wa aqumu 'ala al-marwa tace idan an je yaki ne sai in tsaya in gyara hemomi in dafa abinci idan wani ya ji rauni in kula da shi waɗanda aka yi masu wato aka aka aka ci karfin su ba su mutu ba sai in jawo su in dawo da sunan in masu aikin nasir in ji jinyar su amma fa lokacin da yaki yayi zafi lokacin da aka zo Uhud lokacin da jarumawa suka fara ranta cikin nakare manya-manyan sahabbai suka rinka gudu Allah ya bada wannan labari cikin Qur'ani yace innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu to dan shi aka saurara sai lace wala qad afa Allahu anhum wallahi Allah ya yake musu sun yi laifi amma 'yan gatan Allah ne don haka ga laifin cikin ƙurani muna karantawa amma ba za mu jire ba sai Allah ya faɗi ya yafe musu lokacin yaƙi ya yi zafi mutum uku ko hudu ko biyar suka rage tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal tafattu yaminan wa lam tafattu yasaran illa ra'aytu nasibata bint ka'b tudafi anni duk inda na duba dama da hagu sai in gano sai ba tana kare in na duba dama ta ga kamar wani arne zai zo nan ta shiga tsakaninmu inda duba hagu ta sake zagayowa ta nan mace ce amma kallabi tsakanin rawun nan akwai jarumawa sadakai cikin mataye da aka yi sun ba da gudunmawa ƙarfa gagaruma a wajen jihadi kai jama'a duk abin da Allah ta'ala ya ba wa mazaje a zamanin annabin sadaka rama ya bai wa mata irinsu akwai matayen da Allah tabaraka wata'ala ya karimta su akwai waɗanda suka sha wahala suka sha azaba kamar yadda Ammar da Yasir da Bilal suka sha azaba da Salman kai da Abubakar Siddiq kai da Ibn Mas'ud kai da Khabbab ibn al-Arab waɗanda duk sun sha azaba sun sha wahala a hannun kafirai Khabbab ibn al-Arab bawa ne kira yake yi ma uwar gidansa mace ce take da ikonsa tana da makera shi yake aikin kirar idan ta zo sai ta ɗauki ƙarfin ta ɗora masa aka tana cewa ka zagi muhammadu yana kiran sunan Allah yana kiran kalmar tauhidi ya kai ƙara wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ba abin da zai yi masa lokacin banda addu'a manzo Allah masa addu'a ce Allah ya isar maka Allah ya taka maka Allah koyi karɓi addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan mata ta gabu da wani ciwo kamar cizon kare tana haushi irin haushin da kare ke yi an je gurin bokaye an je gurin malamai an je gurin masu magani ba a samu magani ba sai wata bokaya ta ce abinda za a yi kawai shine a mata lalas kun san lalas kun san bida kun san bida bida ake sawa a wuta da karfe wanda bai san bida ba ya san ta saulako kun san sakiya to wata allura ce amma katuwa in akwai yaran da ba su sani majiya yana ba wannan bayani don yan birni ne ba don irin yan birni ba san waɗannan abubuwa mu ne ƙauya mu muka sani to ita bida za a sanya a cikin wuta sai ta yi zafi sai da ta zo tana ce maka babu don Allah ka ga Allah ka taimake ni ka yi mani lalace abinda take masa sai gashi yana rama yadda mata suka sha wa yadda maza suka sha wannan wahala mata su ma sun sha zinnira a cikin zafin rana ake kwantar da ita ana sa mata wuta a ido sai da ta kusan sai da ta makanci sumayya uwar ammar ga farjinta aka dake ta aka sa mata mashi aka mata kisa na wulaƙanci a duniya amma za ta gama da daraja ranar alƙiyama to akwai ɗaya daga cikin mataye wadda Allah ta baraka wata ala ya bayyana wata karama a hannunta lokacin da ake mata azaba ba abin da ke damunta banda kishirwa tana ku taimake ni da ruwan sha ku taimake ni da ruwan sha suka kibata suna kallo sai ga guga tana saukowa daga sama sai ga guga ta karkato ga bakinta sai ga ruwa an ba ta hannayenta suna daure jama'a ta hankalinsu ya tashi a dalilin wannan dukkan suka musulunta ummu aiman wacce ta yi rainun manzo Allah sallallahu alaihi ta gaba da irin wannan lokacin da sai hijira tana azumi guzuri ya kare ba ko tarfin ruwa a sarkarta tana cikin daji lokacin bodin baki yayi ga rana ta faɗi ga ta mai azumi ga ta mai hijira Allah ta'ala ya sauka mata da ruwa daga sama a guga ta sha sai da ta koshi kuma bata saki jin kishirwa ba daga wannan har lokacin da Allah ya karɓi rayuwarta saboda haka yana da kyau mata su san irin matsayin da suke da shi su san irin gatan da Allah tabaraka wata'ala ya musu su san cewa mu ma maza mu san irin matsayin da Allah ya basu mu san kuma irin kulawar da Allah tabaraka wata'ala ya ce mai da su don haka mace musulma ba a ba ta labarin yanci a wasu shekaru can baya an yi wasu taruka a kasashen turawa inda ake gwada ba mata ana su su nemi yanci mace baturiya dole ta nemi yanci saboda idan yarinya ce matashiya za ka tsince ta ne a gidan rawa za ka same ta a gidan giya inda daddare ne da rana za ka same ta a kamfani tana aiki irin wanda kato ke yi tana juya kankare da sauransu idan duk tsufa ina za ka same ta za ka same ta gidan tsofaffi inda aka yi tanadi inda ake ajiye marayu da marasa galiyu mace musulma tana bukatar wannan yanci ba ta bukatar wannan yanci ya ku uwaye mata addinin da ya maku wannan gata addinin da ya baku wannan yanci addinin da ya darajta ku ya ɗaukaka ku ubangijin da ya ba ku wannan martaba daidai ne a ce kuma ta waye daidai ne a ce kuna barin Allah kuna zuwa ga bokaye daidai ne a ce akan kishiya kuna zuwa neman magani don ku haukata ta daidai ne a ce Allah ya ce ku yi da'a ku ce ba ma yi wajibi ne ga mata ku zama masu da'a ga Allah ku zama masu da'a ga mazajenku النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاء idan mace ta yi sallolin nan guda biyar da aka ɗora mata ta yi azumin watan ramadana yadda Allah ya umarce ta ta yi biyayya ga mijinta za ta shiga kowace ƙofa take so ta aljanna ya ko jama'a musulmi idan muna maganar matsayi da darajar mace yana da kyau mai tsokaci ga wasu nassoshi ayoyi na alkur'ani hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda so da ya muna kuskuren fahimta su kuma wannan tsakani da Allah saboda mu yi gyara saboda mu fahimta galibi idan malami yayi wa'azi kan mata abu na farko da zaka fara ji ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' ko ba haka ba babu shakka haka ne Allah ya faɗi wannan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mazaje su ne ba su tsayuwa akan mataye to sai aka yi me Allah ta'ala ya bada bayani yace bima faddala Allah bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim mazaje su ne masu tsayuwa akan mataye sai me Allah ce saboda darajar da Allah ya fifita sashen su akan sashi cewa jinsin namiji yana sama da jinsin mace cewa akwai fifikuwa tsakanin namiji da mace na ba abu ne da mai hankali zai jaya kan bima faddala Allah bihi ba'dahum ala ba'd wani jinsi ya fi wani wani jinsi ne yake gaba da wani jinsin namiji ne yake gaba da jinsin mace to kuma wannan hukuncin Allah ne akan sa sai Allah ce wa bima anfaqu min amwalihim mun dora musu su kashe kudaden su wa yake hidimar wani namiji yake hidimar mace ko ba haka ba a lokacin da ka haife ta tana yarinya wa zai hidimar ta uba da ya haife ta a lokacin da aka mata aurewa zai hidimar ta mijin da ya aure ta a lokacin da ta haifu wa zai hidimar ta ya'yan da suke tada ita idan ma tana da yan uwa kuma wa zai hidimar ta yan uwanta mace a musulunci yar gata ce saboda wannan aya ba tana nuna nakasa ko tawaya ga mata ba yana nufin a fahimta a'a tana aje kowa ne matsayin da Allah tabaraka wata'ala ya aje shi aya mai kama da wannan ita ce inda Allah ta'ala ke cewa walil rijali alaihinna daraja maza suna da matsayi suna da bataki suna da daraja sama da mata to amma galibi ba cika karanta farkon ayar ba da abinda Allah ta'ala ya ce walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf sanai ce walil rijali alaihinna daraja ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف duk abin da Allah ya ɗora masu na mazaje ya ɗora ma mazaje na su matan bil ma'aruf gwargwadon iko gwargwadon yanayi gwargwadon iyawa gwargwadon zarafi idan an ce taimaka kwalliya kai ma an ce kai mata kwalliya idan an ce ka biya bukatar ka kai ma an ce ka biya bukatar ta idan an ce ta kula da amanar gidanka kai an ce ka kula da amanar ta kai kare da wannan an ce ka tabbatar da addinin ta ya miki ya ayyu allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara an ce ka bi duk hanyar da zaka yi ka raba ta da shiga wuta ka tabbata ta bi hanyar aljanna saboda haka mata suna da haƙoƙa a kan mazaje kamar yadda mazaje suke da haƙoƙa a kan mata sannan sai Allah ce wala'unna wani rijali alaihinna daraja amma maza suna da wani matsayi a kan mata saboda su ne masu gidajen duk gidan da baya da mai gida gidan ya watsi wannan shi da abin da ke faruwa a ƙasashen turawa ƙasashen turawa ba mai gida aure contract ne yarjejeniya ce kamar ta kwangila yadda za ka zo ka samu kamfani ku yi yarjejeniya ku kawo kaya daga waje ku raba riba haka ake yarjejeniya aure don haka za ta ba da 40 ka ba da 60 idan albashinka ya fi yawa ko ta ba da 50 ka ba da 50 yarjejeniya ce idan ta ɗauki maternity leave ta yi ciki ba ta iya ba ta iya aiki kasan tura ba za a ba ta albashi ba to sai ta ɗauko ci abin da ta yi saving za ga bature a fridge ba abinda zai sa cikin fridge kowa nasa da sunan shi ya sai coca-cola ya rubuta sunansa don kata yi masa daru ta kware shi wannan rayuwa ce ta mutane kuna haɗa wannan da rayuwar musulmi da Allah ta'ala ya ce ya yi mu don mu samu sakina mu samu natsuwa tsakaninmu da ƙauna da soyayya ba a haɗa mu wannan shi yasa su suke bukatar yanci don a takure suke kuma cikin haka sun ma samun ma kansu yancin menene yancin idan kana namiji baka isa ka hana mace sai hulɗa da wanda suke so ba bal tana iya gaya maka yau kuma kogare ne don haka ka je hotel ka kwana wani aboki na wanda muka taɓa karatu tare ya bugo min waya zai zo zan je airport da tarbo shi kuma kaga ɗakin dan ba zai ishe mu ba za ka kawai ka je hotel ka kwana wala kar ku ji wasa suna haka ba ko kuma inda wani ɗaki in aka tarbe shi aka yi dina shi sai ya koma ɗakin sai ya bar shi tare da abokin shi shi yasa wani da ya zo neman shawarar babansa ya ce abba na ga yariya ina so ya aure ta sai ce to ka je ka kawo ta in gane ta bayan ya ganta ta tafi sai ce gaskiya kada ka aure ta ya ce don me ya ce to gaskiya zan faɗa maka yarinyar nan kanwar ka ce amma fa babar ka bata sani ba wai ma'ana shi shi yayi zina da uwar yariyar ta haife ta don haka kanwar ta ce amma ba ba ta sani ba ya haɗe ya yi haƙuri can ba wani lokaci ya samu wata ya zai ce baba ga wata na samu ya ce ka zo inganta sai ce a wallahi ka yi haƙuri wannan fa ita ma kanwar ka ce amma babar ka bata sani ba kan bakin ka da aka yi na uku sai je sami mahaifiyar sai ce umma ta ce eh ya ce to akwai matsala me faru ya ce kin ji kin ji kin ji da aka yi na kawo ta ɗaya ya ce kanwata ce na kawo ta biyu ya ce kanwata ce na kawo ta uku ya ce kanwata ce ya zan yi da kai nan sai ta ce mun tare shi ka je ka auri duk wanda kake so kai ba dan shi bane amma shi bai sani to duk su ne yan bala'i wannan ita ce rayuwar turawa mu kuma rayuwar mu ta yan afirka sai muka canza abin sai ya zama to mace ta zama ba ta da iko mace ba ta da yanci wurin aure ma ba wata yarjejeniya ba sharaɗi idan an yi ma za ka sa ba ka shure duk sharaɗin da aka yi ba ta da ikon karatu ba ta da ikon aiki ba ta zuwa zumunta ba ta wannan ba ta wancan ka fara lissafi in ji ba labakar giro ya ce neman auren ɗan ya zala kawai dokin fasan mu da man ba mu dai zuwa buki in an yi mutuwa za ki buga waya amma ba ki zuwa niƙabi za ki sa ba ki zuwa nan ba ki wannan ba ki wancan sharaɗi bisa sharaɗi ita gaba ɗaya ba ta da yanci ko da ga abin da za ta je ka abincin da za ta dafa ma ba shawara ne abin da ya gada ba kawai zai kawo to komai yana da gaba yana da baya yana da tsakiya wakila tsarafa ya kasu sawabi zamin wa khairul umuri alwasar don haka kada a kwace ma mai gida zamansa mai gida Allah ta'ala ce arrijalu qawwamun 'ala nisa sannan kuma kada a mayar da wato ainihin mace a matsayin wadda ba ta da iko ka yi shawara da ita ka darajanta ta ka mutunta ta ka bata matsayinta ka dauke ta yar adam irin ka idan ma akwai sabani ku hau teburin muhawara da shawara naji wani malamin turmi yana wa'azi yace ai wuri biyu ne kadai aka yadda ka karbi shawaran mace wuri na farko idan dare yayi ka rufe gida sai aka kwankwasa ba ka san mai kwankwasa ba tace kada ka fita to ka saurare ta kai mata da'a wuri na biyu wai an waye gari ka rika da kakka za kana wurin aiki ko za kana gona ta ce dakata ka ci dumame to nan faka saurari ta yana da wai in ba nan ba inda za saurari mace ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya fara masa wahayi wurin matarsa yazo kuma yana shawarar ta ga nana uwar mu ummu salama radiyallahu anha ta ce ci duniya lokacin da manzon Allah ya samu matsala da duk sahabbai gaba daya ya ce su yi aski a Hudaybiya sun ga ba za su iya yi ba suna jiran sai Allah ya sauko ya intervene da aya sai Allah ya sauko da aya ta ce su bari Nadan Musalama ta ce ta ga manzon Allah ya bata rai ta ce me ya faru ya ce tun da nake ban taɓa murnin sabbai na suka saba min ba amma yau na ce su kwance harama su yi aski kowa ya kiya ta ce ya wannan mai sauki ne ya rasulallah ina wanzamin ka yace yana nan tace ka kira shi ka fito ga fili ka sa yi maka aski ka gani ai ko ada fara mu manzon Allah sai ribibi suke kowa so yake riga ya zamo shine na biyu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawarar mutum da bane ko ta ba har wani hadisi suka tsago wai shawiruhunna wa khalifuhunna wai idan ka rasa wanda zaka yi shawara da shi to ka shiga gida ka yi shawara da matarka in ta ce i to ka ce a'a in ta ce a'a to ka ce yi shawiru hunna wai hadisi ne wai kuma in ji wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah da yake shawara da iyalan wani daga cikin nasoshin da ake kuskuren fahimta shi ne ce wadda Allah ta baraka ta'ala inna kai da kunna azim sai a jumme wazin zaka je da kawo su ba mata sun rike wannan kuma maza haka da zarar wai ayyar da suke inda kai da kunna azim wai ba kirkin mata ya fi na kowa yawa ba haka Allah ya ce wannan ayar ta zo ne a tarihin annabi yusuf alaihi salatu wassalam a cikin labarin Zulaikha matar da ta so yayi alfasha da ita Allah ya kare shi ko ba haka ba lokacin da aka kawo shi yana yaro ta karɓe shi tsakani da Allah ta mayar da shi ɗanta abinda mijinta ya ce akirmi masuwa a sa'an yin fa'ana aunar ta da huwanar ki mutunta shi ki daranta shi yana yanan gaba ya amfane mu ko mulke shi matsayin ɗa doka ta rike shi a matsayin ɗa ta kula da shi ta ba shi abinci ta ba shi sutura ta kyautata masa sai da ya girma ya balaga zamansa da miji ya bayyana kyawunsa ya fito babu wani ɗan adam da Allah ya taɓa halitta kafin annabi Yusuf wanda ya kyawunsa sannan mai shi ya samu sa'arta sai ya gwada mata ta yi alfasha da shi za ka sai ta masa dabara ta sa shi ɗaka ta rufe ƙofofi ta ci ado ta yi kwalliya ta cire sutura ta sama kala ta haita ta ce bismillah amma da yake dan gidan girma ne irin albarka kala ma'az Allah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihu zalimun yace ba zai taba yiwa gare ni Allah ya kare ni Allah ya kiyaye yace innahu rabbi wannan mijin ki mai gidana ne ahsana maswai duk abin da ake yayi sha tara da arziki ya za yanzu in izina da ke matarsa da dai tattaunawa ta gagara sai ya zura da gudu yana neman ya tsira nan ne ta biyo shi ta jawo shi har sai ya ga masa riga ta baya a guji suna tafe sai ga su kofar ɗaki sai ga mai gida to fa shine da ta ga lallai go no go ba wurin zuwa qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an tace mai gida ina hukuncin wanda ya so ya ci mutuncinka wanda ya so ya yi mugun abu da iyalanka da kuma sai ta yi tunani to fa in yace a kashe shi fa sai ta ce illa an yuzjan abin da ya kamata dai a kai shi gidan yari kada a kashe wasu yin nata au azabun alim ko dai a dan yi mai a dan bubuge shi ne dan an kai shi gidan yari ko bai kusa da ita don haka dai dan bubuge shi a bar shi dan Allah Yusuf zai yi shiru qala hiya rawadatni an nafsi ita ran kade wallahi ita tana nuna albasha ya kare kansa to da alamomi suka bayyana وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين yaro jinjiri ya yi magana ya ce mai gida bari in baka shawara ga dabara in kana sun ka gane waye mai gaskiya ita ta ce laifinsa ne shi ya ce laifinta ne ka duba rigarsa in ta yage ta gaba to shi ya taso mata ta injide shi in ta yage ta baya shi yake gudu tana biyarsa Allah ce falamma ra'a qamisa qudda min duburin qala innahu min kaydikun inna kaydakun azim lokacin da ya lura rigan ta baya ta yage sai kalle ta ce innahu min kaydikun wannan wannan sharrin ki ne wannan makircin ki ne inna kaydakun azim lalle makircin ku yana da girma kuma wannan ba Allah ne yake ba mai gidan ne yake haka ko ba haka ba amma Allah ya kai tuka abin da ya to kuma Allah bai ce inda kai da kunna a azam kaidin ku ya fi da manzo Allah ya ce haka abin da ake ce ma kaidi shine dabara abin da ake ce ma kaidi shine hila abin da ake ce ma kaidi shine mugunta sannan akwai kaidi na kware akwai na mugunta kaidi uku Allah ya faɗa cikin suratu yusuf wannan shi da aka ce inda kai da kunna azim ko to ku saurari kaidi na farko shine lokacin da ya fara mafarki Yusuf alayhi salam yana yaro kana ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin kana ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin yace abba nayi mafarki na ga rana da wata da taurari 11 suna yi mana sujada baba yake kada ka furta wannan labarki kada ka gaya wa ƴan uwanka idan kai za su yi maka kaidi za su kulla maka sharri za su yi maka mugunta cikin bai faɗa masu ba sun shirya masa sharri ko musu ba sun masa mugunta ko musu ba yana yaro karami bai kai shekara takwas ba sun raba shi da baban sun ma baban ƙarya sun ce wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lanasihun sun tube shi daga tufa sun jefa shi rijiya sun sun yanka akuya sun zuba jini ga riga sun ƙara wani sharri da makirci wa ja'u abahum isha'an yakun ba su zo da rana ba don kar a kalli ƙwayan idanunsu a gane makaryata ne sai da duhu ya sauka sannan suka yi قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متينا فأكله الذئب suka ce kura ta cinye shi kashe gari sun zo an fito da kirijiya suka ce kuma bawan su ne wa sharahu bi thamanin bakhsin darahim ma'duda wa kanu fihi min az-zahidi suka sayar da shi da yan kudi yan kadan dan Allah da kaidin da wayannan mazan suka yi masa da kaidin da wannan mata ta yi masa wanne ya fito ta masa a ku faɗi wannan kuna maza na yi wasu mata wannan tambaya gaba daya suka ce maza saman kuna ji kun yi shiru da kaidin maza da kaidin mata a suratu yusuf wanne ne ya fi cuta ma annabi yusuf a ce kun faɗa da kan akwai kaidi na uku da Allah ya faɗa cikin suratu yusuf wannan kaidi ba na mugunta ba ne na hila ne na dabara ne shi kansa annabi yusuf alaihi salatu wassalam Allah ya ce kazalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha li ya'khudha akahu fi din al-malik illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim annabi yusuf shi ma ya musu kaidi وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ده سكزو مثلا shi ya girma ya zan babba yanzu shi minista ne sai ya gane su amma ba su gane shi don haka sai ya musu dabara ya kyautata musu masauki ya ba su abinci ya musu cikakken awo ya ce a zura musu kudinsu cikin jakunkunansu sannan ya ja su da fira daga ina kuke ai daga kan'ana muke waye mahaifinku na ga kuna da kama da juna ku kadai ne kuna da ƴan uwa mata suka ce muna dai da wani namiji guda daya ku kadai ne uban ku ya haifa muna da wani amma tun yana yaro kura ta cinye shi su ba su da suke magana da shi ba da shi da su wa yake wa yake ma wani makaro nan da injina suka zo da dan uwan da suka zo da dan uwan ya tusa mudu cikin jakarsa fa azana mu'azzinu ayyatu al-iru innakum lasariqun aka ce ku dawo barayi قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم سارقين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه قاسوا عن كامس كم أرأيني سكتي والله ما وزومي تاتوا مو ما وقعنا كماني أكتتوا إذن ƙaryane aka ga ku barayi ne mai hukuncin ku a masar in kai sata bulala ake maka a kan'ana wurin annabi yaqub in kai sata zaka zan bawa a bayar da kai ga wanda kai masata annabi yusuf bai musu hukunci da dokar masar ba sai ya musu hukunci da dokar su zaka ce to ku a wurin ku idan ta tabbata barawo barawo ne me ake masa suka ce shike da sai a dauke shi a zama bawa zaka sai ya jaye kanin sai ya dawo da shi gurin shi da lake kazalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi din al-malik illa insha Allah duk wannan dabara Allah ne ya sa wannan kaidi ne ko ba kaidi bane da kaidin da Yusufu ya yi da kaidin da 'yan uwansa ya yi duk suka yi duk sun yi nasara ko ba su yi ba kaidin da zulaiha ta ya yi nasara kuma kun ce kawai a tsaya inda kai da kunna azim ni ban ce wai ba inda kai da kunna azim haka ne amma ba wai a'azam ba wai kaidin mata ya fi na maza yawa bane da yawa sharrin ku ya fi sharrin mata yi kuma dabarun da kuke kulla musu sun fi wanda suke kulla muku galibi idan ka ji mace ta ce ina son ka tsakani da Allah bil haƙƙi take amma namiji zai zo sai ya kaba duk shashantin ya tare wurin mai shayi ya ci kwai an hada masa milo da madara da bambita da biredi da obaltin da da da ya gama jin daɗi sai ya dawo ta kawo masa miyan kuka ko nama bai sai mutu kai amma wallahi tun bakin iya biya munafuki kai ma yadda kai da kafi akwai daga cikin nasoshi da muke kuskuren fahimtar su daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wadda sallallahu alaihi wa sallam yayi ma ra'aitu min zi من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الهازم من إحداكم ni ban taɓa ganin mai tawaya ga hankali da rangwame ga addini amma mai tafi da hankali da adam irin ba ya gaya ma wannan mata shi ke su kuma su wafi sai suka ɗauka na ke sato akalin wadini duk mai wafi kawai na ke sato akalin wadinin mace ba ta da hankali ba ta da addini ka karanta ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar idi ne ya musu wannan wa'azi yana ta tasaddaq da ya ma'asharar nisa fa inni ra'aytu kunna akthara ahli an-nar ya ku mata ku yi sadaka na ga kun kowa yawa a wuta suka ce ya rasulullah me yake kai mu wuta yace abu biyu ne tuksirna la'ana wa takfurna al-ashira ga ku da yawan zagi harshen ku baya haila sannan ga ku da yawan butunci sannan ya ce musu ban taɓa ganin wanda hankalinsa na da rangwame kuma addininsa na da rangwame amma yake ɗauki hankalin namiji ba irin shin ɗauki hankalin maza da suke yi laifi ne idan ba sa ɗaukar hankalinku za ku aure su idan ba sa ɗaukar hankalinku za ku zauna da su to me ma'anar zaman suna da rangwamen addini da rangwamen hankali annabi sallallahu alaihi wasallam bayani da kan suka tambaya suka ce ya rasulullah me ka mana rangwame ga hankali da addini sai ya ce ashe ɗayar ku ashe biyu daga cikin ku ba she da suke daidai da sanamiji ɗaya ba suka ce haka ne yace wannan shine rangwame ga hankali yace ashe ɗayar ku ba za ta zo na kwana da kwanaki ba ta sallah ba suka ce haka ne yace wannan shine rangwame ga addinin ku to ku gaya mini waɗannan abubuwan guda biyu wanne ne laifinsu shaidun namiji ɗaya shi ne shaidun mace biyu saboda me Allah ce an ta zilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra abinda ake tsoro wata ta yi mantuwa to in ɗaya ta yi mantuwa ɗaya sai ta tuna mata wannan laifi ne kasancewar su masu mantuwa masu rauni ga hankali laifi ne kuskure Allah ya da yi su haka nan da gangan ya yi su haka saboda mi saboda wannan raunin da kuke gani yana da amfani bai yawa a gare inda ba su da wannan raunin ya za a yi kai ƙarshen kanka ka sa guda hudu cikin gida ka rufe ka tafiya ka neman abinci inda ba su da wannan rangwame da ya za a yi su samu atifa duk lokacin da hankali ya karu atifa tana ragewa duk lokacin da atifa ta karu hankali yana ragewa abubuwa ne biyu mabambantan juna da aka baka hankali ne karfi aka baka basira sai aka rage maka tausayi ita ko sai aka sa mata yanzu yin abin tausayi ya faru a nan za a gaba ta zo ta yi fitsari saboda jin tsoro da tausayi kai kuma namiji ko a jikinka in kuna son ku gada amfanin wannan mutane wannan gari su taru su yi matsaya a bawa maza renon yara na sati guda za ku yarda? ku koma cikin gidaje ku zauna mata su fito su yake na sati guda ya kuke gani awa biyar a barka da yaro jariri awa biyar ya ishe kawala ta ci ado ta yi kwalliya za ta je biki sai yaro ya saka mata zawo gari gar saka ta ce wai alhamdulillah wallahi kwanan su ku cikin sai ya kume sai yawa Allah ita ba abin ba wannan take kallo ba lafiyarsa ta dame ta wannan da Allah jama'a ni mace ko ba ni ba bace duk wanda ya haifi ƴaƴa maza da mata zai gane abin da nake nufi wanda da tijo irin Alhaji Sani yayi bayani yana da ƴaƴa maza yana da ƴaƴa mata yace idan na shigo gidana na tarar da sako ina gane ko daga wani bangare yake yace in na isku buhun shinkafa a jingine na san sakon namiji ne domin idan mace ce daga gidanta za ta dafa za ta samu kula mai kyau yace za ta duba abin da nufi so na nau'in nama ko kifi ta sanya ta kamshi idan ta zo za ta ajiye sai na dawo ba za ta bar gidan ba sai ta ɗebo ta zuba min ga plate ina ci muna labari ni da ita yace idan ba ni da lafiya aka aiko mota aka ce ga mota nan da direba za a kai ni asibiti yace na san sakon namiji ne domin idan mace ce ko ba ta da mota za ta ɗauko keke na fes ta zo kofar gida ta tsayar da shi ta shigo cikin gida ta ɗauko ni ta sa ni a keke na fef mu je asibiti ta je nan ta je can a rubuta rasit a yi allura a karɓi magani a ba da gado ko a sallame ni koma gida dattijo ce wallahi na lura ana iya zagin ka in liman kake inda ɗan namiji ka haifa liman ana zagin sa don yana da ɗan namiji can za a ce hege a tafa hannunsa hege ɗan iska yau liman ya koma iska ya ce amma wallahi ɗan tasha in dai da ya mace wallahi ba a zagin sa kun gane bambanci na ka sato akal ba ta- ba matsala ba je gare su saboda da aka rage musu akal sai aka ba su asifa din na ka sato din suna da tawayar addini shi ne ba su sallah lokutan al'ada shi su suka kama kansu al'ada su suka ce idan ta zo ba za su yi sallah ba ko Allah ne ya umarce su to da laifin su anan da kai yana da kyau mu fahimci wannan nasi yana da kyau mu fahimci wannan nasi ya koyi wa musulmi nasoshi da muke kasa fahimta game da mata suna da yawa zan ƙara guda ɗaya sai in tsaya haka akwai hadisi da nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna nisaa khuliqna min dil'in a'waj wa inna a'waj ma fi dil'i a'lahu ko ba haka ba fa in zahabta tuqimaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha 'iwaj mata an halice su daga hakarkari kana wa hakarkari kuke jawo ai shi ne karancin mai Hausa ba ai da sai ce daga waza wanda kake hausa amma na da mutum da haƙarƙari kuke cewa to na faɗa mata an halitta su da haƙarƙari don haka duk wanda zai wazi sai ka ja ɗauko eh an halitta mata daga haƙarƙari kuma haƙarƙari a bauɗi suke sai a yi ta emphasizing kan matsalar zaman su a karkace a manta da aikin da suke yi don Allah gafarta malam da ba haƙarƙarinka me ke cikinsu ina zuciyarka take ina koda take ina saifa take duk injinin ka yana wurin security ne a gare ka haka mata suke security ne a gare kuma security dole ne zai na wata handama da wani baba kere kuma haka ba sun haka ba illa ba ne gare su don an halarce su daga haƙarƙari a'a an yi su ne domin nan ne zuciya take domin soyayya ta ƙarfawa tsakaninmu da su amma kuma ya ku jama'ar musulmi daga wannan hadisi dole mu fahimci wani abu muhimmi shine ta Allah ta'ala da yayi mata da rauni Allah da yayi mata ba hagai ko ta su ba haguwa ce Allah da yayi mata da rashin ji in ka umarce ta yau gobe sai ka koma jibi sai ka koma gata sai ka koma Allah ba kuskure ne ba da gangayen su haka baka idan baka fahimci ɗabi'ar ta ba za ka sha wuya da ita kuma ni na karanci ɗabi'ar aure a ƙasar arewa wallahi kaso mai yawa na rabuwar aure a arewacin Najeriya yana faruwa ne saboda namiji ya ƙi a farshayyatin hakikanin halittar da Allah ya wuce. High expectation, kai kawai ka jikin ka basaraki, ka hau babban kujera ka harɗe, ta baka girma, ta mutunta ka, ta maka ruwan zafi, ta maka abinci, ta yi kwalliya, ta share gida, ta daɗa damare ba za ta ɓata maka rai ba, wannan ba zai taɓa yiwa ba. da ita da wacce ta haife ta da wacce ta haifa da kakannin kakanni duk ɗabi'a su iri ɗaya ce kuma da gangan Allah ya abin sa haka shi yasa nan suna so ce in istamta ta biya istamta ta biya wa fiya yawa in kana so ka ji daɗi da mace ka yi haƙuri da rauninta kada ka sa mata high expectation kada ya zan kai kullum zaton ka ta yi maka cikakken ɗa'a don haka lokacin da ta yi ba daidai ba ka ce yanzu ne kike mace masu hikima sun ce abu biyu ke sa rayuwar aure ta karko abu biyu ke sa rayuwar aure ta yi ta karko abu na farko idan ba ka da gaskiya kai da ba ka da gaskiya lokacin da kuka samu matsala kai da matarka ka lura lallai ba ka da gaskiya sai ka ce to a shi bidon Allah ke haƙuri wallahi dai haka dai lamarin ya kasance amma na miki alƙawari za a gyara yanzu dai faɗi ne kike so ita ba abin da take so ka illai ka mata haka wannan fa lokacin da baka da gaskiya kenan to lokacin da kuma kai ke da gaskiya kai shiru ka kama bakinka karka ce uffan kai ke da gaskiya amma ka kyale ta yi bubbuce ta yi sambatu ta yi waye-waye zuwa an jima da kanta za ta dawo ta gurfana ta baka hakuri shi kenan sai a zauna lafiya saboda haka ya kai ango ya ke amarya ku yi ƙoƙari ku fahimci ɗabi'un junanku ka sani ku sani za ku shiga wata sabuwar rayuwa za ku shiga wani sabon yanayi saboda za ku yi irin zamantakewar da a da babu irinta a da zamantakewar aboki da aboki kawa da kawa ake yi yanzu zamantakewar auratayya za a yi shi yasa kuke jin kowa na sai an yi haƙuri sai an yi mai sai an yi haƙuri amma dai ina da kalmomi guda uku da nake so dukkan ku in faɗa muku kalma ta farko ku sani aure an gina shi ne akan mutuntawa ku sani aure an gina shi akan mai malar nura a yau duk duniya cikarta da batsewarta ba wanda ya mutunta ka duniya irin surukan nan naka sun maka dukkan kara sun maka dukkan girma sun taimaka maka mu lokacin da ka je nema da an ce ba a baka dala ka ji daɗi da an ce wani ya kasa ka da yanzu kana nan kana susar kai ba kana ganin ka faɗi ko ba haka ba so da aka ce an baka to fa an mutunta ka ne an darajanta ka ne an kuma karimta ka saboda ka yi kokari ka karimta uwayen nan ka mutunta su ka ɗauke su uwaye yadda suka shigar da farin ciki a gidanka kada ka taɓa yadda ka saka musu da bakin ciki abu na biyu kowanninku ya mutunta ma wani ‘yan uwansa da danginsa su da yawa mace idan ta zo matsalar fari da take samuwa da ita shi da ta ɗauka cewa yanzu mijin bai da kowa ba ita don haka ya saba da mahaifiyarsa ya rabu da danginsa ya rabu da ‘yan uwansa karki haka amarya duk wanda yake da dangantaka da shi ke ɗauka naki ne kuma ke ƙoƙari ke mutunta shi idan wanda za ki yi alheri ne ki masa idan wanda mai gidan zai yi alheri ne ki sa ya yi masa wannan shi ne zaman lafiya abu na uku ku sanya Allah gaba cikin lalura aure haɗuwar ku ta fari daren yau ku kira Allah ku yi alwala ku yi sallah so da yawa ko da ake kawo amare su ba su tsarki ba su tsarki ranar firgita suke yi da haka za ka tarar da yau ba ta sallah idan ma ba ta sallah kai ka yi sallah ka roƙi Allah alkhairinta ka nemi Allah kariya daga duk wani sharri da zai iya kutsowa shaidan zai kutso da shi ta wurinta ita ma ta roƙi Allah alkhairinka ta roƙi Allah kare daga duk wani sharri da shaidan zai kutso da shi zuwa gare ka ku lizimci ibada ka tabbatar da tana sallah ka tabbatar da ta iya sallah ka tabbatar da tana alwala duk sanyin nan ko akwai ruwan zafi ko babu ka tabbatar da tana wankan janaba sannan ka yi kokari ya za akwai ibada mushtaraka akwai ibada da kuke yi tare in sallar farilla in ta dafila yanzu lokaci ne da za ku yi fira dare yau daren gobe har sati har zuwa wani lokaci za a yi ta fira to in aka gama fira a yi shafa'i da wutiri tare sannan a kwanta sannan kada firar dare ta hana sallar asuba kada ta hana zuwa masallaci ki taimaka masa ga ibada ya taimaka miki ga ibada wannan na cikin abin da zai ƙara danko kauran tsakaninku sannan kuma ya ƙara sanya albarka a cikin auren jama'a maza da mata ina ganin kamar na ibi lokaci ke da inda ya kamata ina roƙon ɗauke sarki ya samu wannan auren albarka duk waɗanda suka yi aure Allah ya hore musu abin lalura Allah ya sauke musu kula da iyalansu waɗanda suka riga suka yi Allah ya taimake su wayanda ba su samu yi ba Allah ya hore musu ko ba matasa nan kenan ya Allah matasan da ke bukatar na aure Allah ka ba su o a sha akwai su kenan ya Allah dukkan wani matashi da yake so ya kare mutuncin kansa ya yi aure na sunna Allah ka hore masa Allah ka bashi mace mai albarka Allah ka bashi aiki mai gwabi ya Allah ka zauna da kasan mu lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyar mu Allah ka kara musu Allah ka kara mana karfin imani da kaunar Allah wannan gari naku Allah ya kara musu haske Allah ya ƙara ya suna a cikinsa Allah ɗauke saki ya taimake mu ga baki ɗaya ina godiya ina ƙara godiya ina ƙara godiya bisa wannan karimci na gayyata ta zuwa wannan gari da kuma wannan karimci na zuwa duk da wannan sanyin da ake yi duk ku zauna cikakku da bace ku haka Allah ɗauke saki ya mai da mu gaba ɗaya gidajen mu lafiya ya amintar da mu ya sa mu gama lafiya da duniya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya ki fita a sai kai ka mata ka bi ni ka bi ni
Allahu akbar Dakta Allah ya baka da alheri Kusan doktoci suna suka dara ku Kamar yi gasa mana ya kai dakta Allah ya baka da alheri Allah ya sa mizani Allah ya sanya waɗannan manya-manyan gulagulan kalmomi da ma da ya gaya mana Allah ya ba mu ikon aiki babu shakka malam ya jawo hankalinmu ba inda bai taba ba kowane bangare ya taba Allah ya mana bayani akan yadda mace take a lokacin jahiliya wacce ba ta da kima ba ta da daraja har ma ta kan kasance ma kadara ce ita kanta ana iya gadanta wannan babu shakka sai muka cewa musulunci ba karamar gata yawa mata a wannan zamani ba idan ba manta ba abdullahi bin mubarak yake ta wata rana lokacin jahiliya yana da jiyar wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai gan shi yayi zugun haka kamar wani lokaci yana cikin damuwa yake tambayar sa me yake damun ka ne wani lokaci sai na ga kana cikin damuwa da yake cewa lokacin jahiliya yana da wata yarinya ya tafi ya bata tun tana karama kuma a'a ya bar matar da ciki kafin ya dawo wannan mata ta ɗaifi wannan ya yan nan ta girma ta taso kyakkyawar yarinya ya zo ya samu wannan yarinya to kawai sai ga cewa me ya kamata yi wa wannan yarinya kawai gare ya je ya binne shi yake korata wa wannan yawan kace mata ado tun da ta ga haka jikinta ya sanyi uwar ta ce ka ji tsoron Allah kar ka ci amana amma wannan bawan Allah lokacin bai musulunta wani lokacin jahiliya ne ya tafi da wannan yaye je ya samu rijiya da tafi kowace zargi a cikin daji ya ɗauki wannan yarinya ya jefa ta a cikin wannan ramin cikin rijiya shi ne ya faɗi wannan magana alhamdulillah alaihi sallam da kansa kawai sai hawaye da zubo masa ya ce da zan tsaye da haji a kan wani mutum da ya aikata aiki a lokacin jahiliya da na tsaye da haji a kan walakin da islama ya jibu ma kabla ba sai dai musulunci yana yafi dukkanin abin da aka yi fata kafin zuwa wannan sannan ma da ya jawo hankalinmu a kan wato mace dukkanin wanda ya gan shi a wannan rayuwa ko mai kimarsa ko mai darajarsa mace ta aibe shi malam jamalul zai tsarfin yake cewa saƙon nan na musulunci ga baki ɗaya a duniyar nan wanda ya fara karɓansa ita ce mace kuma gaba ne sai suna kadija ita ta fara karɓan wannan sabo yace sannan rayuwa kanta wacce yake sai ayin rayu ake aikin addini a samu aljanna rayuwa mace ce yace ke duniyar ma mace ce lahiyar ma da muke neman ta mace ce rana duk da girman ta mace ce ke aljanna ma da kowa ke nema ita ma mace ce a ce kalmar wato mace a ce ba da kasu bane to daga wannan yana nuna mana mahimmancin mata a musulunci malam Allah ya saka da alkhairi a ƙarshe ma da yake gwada mana cewa duk da wannan kima da Allah ya ba mata to kuma bai kamata su zubar da wannan kima tasu a ce yau mace ta koma tana aikata abin da bai dace ba har ma a ƙarshe idan bai ta hasara ba Allah jefa ta a cikin wuta wannan babu shakka ba ƙaramin bala'i bane yan uwa saboda ka ke amarya ki yi kokari ki kasance daga cikin mata wanda za su rika faranta wa mazajen su rai haka nan kai ma wannan miji kamar da malaye ya yi muku nasiha gaba gida ke ma ka yi kokari alhamdulillah malam tuwa na mai daɗi domin yar ruwa ne da yar kani aka yi auren kaga kenan wato kusan dama iyayen ne sannan kuma an sake samu wata daraja har yanzu kuma sai da kai iyaye har yanzu to saboda haka muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi ga wannan aure ya sanya danko mai girma a cikin sa ya ayyuka san da jira dai ba wanda ba su da shi Allah ya ba su damar yi masu ɗaya Allah ya ba su dama su tsara su zuwa na biyu masu biyu Allah ya ba su dama su kai uku masu uku Allah ya ba su dama su ke goma to ana akwai wasu tambayoyi masu mahimmanci kwarai a tambayar farko yake cewa malam Allah mai da kai gida lafiya yake cewa marawa mai ya sanya yan shi'a suke zagin dinnan abubakar suka tsare shi da kuma yarsa sai da suna aisha tambaya ta biyu wai wata alama ke gane san manzala sallallahu alaihi wasallam
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه kafin masu waɗannan tambayoyi da malam ya kawo ba suka zan bai haƙuri hadisi na karanta kuma malamai sun koya mana cewa idan an karanta hadisi akwai buƙatar gyara a gyara wannan ruwa da ɗan uwana malam ya kawo da yawan marwaita suna jingina ta ga sayyidi umar dan khattabi radiyallahu anhu cewa yana da wata diya wacce rufe ta a jahiliya tana kuka kuma yana bakin ciki akwai wata ruwaya mai kama da wannan cewa ya taɓa yin gunki har ya cinye abinsa gunki na magariya duk kuji wannan ruwayan ko wannan ruwayan dukkan su ba su da asali abin da ya sa na kawo wannan saboda na sha gani yan shi'a suna ƙoƙarin su muzanta sai da umar da waɗannan ruwayoyi to babu su babu su ba su da asali ma gaba ɗaya akwai su rubuce amma ba su da tushe cikin addinin musulunci babu shakka a jahiliya an rufe yaya amma babu wata ruwaya tsaye ingantatta da za ta ce mana sahabi wani ya rufe yan tsawanci wannan kuma suturan ubangiji ce da rufe asiri da ya masu mun gode allah akan wannan tare da mun san cewa ko da sun yi Allah zai yafe musu domin wannan ya faru ne kafin musulunci to babu ma din ballanta na ayi musu gori da shi tambayar dan uwa da yake ta me yasa yan shi'a suka tsaye yi tsane sai yaji Abubakar da yarsa tambaya ce mai saukin amsawa idan muka gano asalin addinin na shi'a sanin ku ne gaba ɗaya cewa addinin shi'a addini ne da ya zo daga baya ba addini ne da ake da shi zamanin annabi ba ko ba haka ba wani bawan Allah da zai tattauna da 'yan shi'a ya yi wannan an shirya taro aka ce za a yi mukabala tsakanin malamin shi'a da malamin sunna sai da dubu ta taro malamin sunna sai ya shigo da takalmansa a ƙarƙashin hamatansa malamin shi'a ce to ka ajiye takalman ko jima ne ce a'a ni an gaya min tun zamanin manzo Allah 'yan shi'a sata takalma suke sai ce wa ya gaya maka akwai shi a zamanin manzan Allah sai ce sai washi kunka kirkiro ta yanzu kuka kagu abu kun ga munazara ta kare da nan ruwan mukabar daga misali aka tsiri aka tsiri shi an ci a cikin addini saboda me saboda addini ya kai inda an karɓe shi bisa tilas ba don ana so addini ya kai ƙasar farisa farisawa tun da ɗai akwai hamayya da jayayya tsakaninsu da larabawa ba irin wannan da ke tsakanin misali babarbare da bafulatani ko bagobiri da bakare ko wani abu ba irin wannan ba a'a ta ƙiyayya da adawa da gaba da buzanta juna da addini ya ɓullo daga ƙasar larabawa sai farisa suke ganin an masu kishiya ga ɗaukaka can yanzu ta samu gaba ƙemu to da ɗaukakar ta zo ta darka ke daular tasu aka rinjaye sarakunansu aka fice wuraren bautar wuta aka kashe manyan arna sai ya zama to sun kaɗi musulunci amma ta take tana ciki da haka suka ɓullo da hanyar da za su yi maganin addini a tunaninsu su lalata shi ta cikin gida suka sa rigar addinin musulunci amma a ciki majusanci ne ke a cikinsu to don haka duk wanda ya taka muhimmiyar rawa ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ba manzon Allah gudunmawa wajen kafuwar addini tsakanin dalar kiyas ke shi amma ba zai yi su fito su yi gaba da kowa ba dole sai sun ware wasu ko don haka sai suka ware kaɗan suka ware ‘yar manzon Allah guda cikin ‘ya'yansa bakwai suna adawa da shida ba su son zainab ba su son umu kulthur ba su son ruƙayya ba su son abdallah ba su son alƙasim ba su son ibrahim har ƙazufa suke masu ‘ya'yan manzon Allah suka ce suna son fatima ita kaɗai sannan a cikin ƴan uwan manzo Allah suka ce suna son mijinta shine sayyidi Ali ba su son Usam ba su son Abdullahi dan Abbas ba su son Aqilu dan Abu Talib ba su son Ummu Hane yin sayyidi Ali ba su son duk sauran bakwanni da ƴan uwa da dangi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ciyayen Fatima suna son Hassan da Husaini a zahiri amma ba su son Muhsin ba su son umu kulso sannan cikin jikokin alhassan ba su son kowa jikokin husaini kawai suke so saboda mi saboda husaini ya auri yan kisra wacce aka kamo wurin yankin farisa a iran aka kamo ta sai yi umar ya ba shi kyautarta ita ta haifi zuri'arsa suraka suna son wannan zuri'a kun fahimci da abin yake don haka duk wanda yake da alaƙa da wasu Allah ba su shi waɗannan da suka ce suna so in ka kalli irin sun za ka gane makirci ba soyayya ba ce sun ce suna son fatima suna kariyar haƙƙinta amma suna zarginta da cewa ta ci mutuncin surukin babanta a kasuwa sai da ya gaba ta riga sun ce ta yi fada da abubakar surukin babanta ne sun ce ta yi fada da umar surkin babanta ne sun ce ta zage su a kasuwa wasu ke son suke da iska ne idan sayyidi umar yana surkin manzon Allah matsayin baba yake da annabi ko sun da kasta annabi yake aure idan sayyidi umar zai sa insana da na fatima wa ya kamata a ga laifi ya za a ga laifin umar shi kaka yake a gare ta shi matsayin baba yake ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan fatima za ta yi sa'in sa da shi waye mai laifin ashe zargin da suke yi ita suke ba zargi ba shi su shi'a sun tsaji sayyidi abubakar sun tsaji sayyidi umar saboda waɗannan biyun su ne suka shimfi da addini bayan manzo Allah manzo Allah ya gama da dukkan ƙasashen larabawa abubakar da umar sun isa ruma sun isa farisa to wannan shi ne bakin cikinsu sannan suna adawa da 'ya'yansu da ke gidan manzo Allah saboda adawar da suke yi da su kuma wannan shine jafa'in da ya cin masu domin ranar alhamis da farko wannan wata a ranar ne suka taru a husainiya zaria suka yi mata wankin wato ɗan kano a bakin ce ba abin da ba su faɗa mata har da cewa wai na na fa'aisha da na na fatima su ne suka haɗa kai suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya sallade musu buratai shi yana kariyar gwamnatinsa ubangiji da turo shi yana kariyar masoyansa wato inda za ka bi diddigin irin sharri da munafurcin da suke yi za ka gane ba fa waɗannan da suke ta suna so wala ba so su suke yi ba akwai ruwaya cikin biharul anwar na majalisi da ke cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka kira shi miraji wurin Allah ko da ya je gurin Ubangiji sai ya tarar da sai da Ali zaune waye dole ke nan kuma wai Ubangiji da zai masa magana sai masa magana da muryar sayyidi Ali har sai da matsala ce shi wai Ubangiji wai kai ne kake magana ko kane na Aliyu ne kuma wai a lokacin ga Fatima zaune ga Hassan da Hussein zaune duk su riga manzo Allah shin wannan soyayya ce ko tsiyayya akwai hadisi cikin littattafai da dama nasu kamar mashariku alwari leƙai da wasu littattafai cewa idan namiji ya yi mutu'a da mace sau ɗaya Allah zai kai shi matsayi da darajar Husaini idan ya sau biyu Allah zai kai shi matsayi da darajar Hassan idan ya sau uku Allah zai kai shi matsayi da darajar Ali da ya sau hudu Allah zai kai shi darajar manzon Allah zina ka yi ta sau hudu ka zama darajar manzon Allah shi sun manzon Allah ne da kokin manzon Allah wai don a gwada sai ya je Ali yana da daraja yana da kima gurin manzon Allah sai da ya kai ma majalisi cikin biharul anwar yana cewa wai manzon Allah ya yi tafiya da shi da sayyidi Ali da matan manzon Allah Aisha bargo guda manzon Allah yake da shi kuma ana sanyi saboda haka tare suke rufa manzon Allah ya shiga tsakanin su Aisha na nan Ali na nan idan dare zai sallah sai ya sanke ya fita sai ya sa hannunsa ya ja layi tsakanin Ali da Aisha shi ya je ya ta sallah su ko su ta bacci shi saboda Allah mai faɗa wa manzo Allah ko sarkin tashar garin nan kai sarkin tasha daraja gare shi jama'a sarkin bawa daraja gare shi ba san wa zan kwatanta da shi a ce wai zai yi haka ya aji matarsa da kaninsa cikin zani guda wa suke so su ce bai da kishi wa suke so su mai da shi ɗan iska wannan daraja ce ga ali saboda haka ba wai suna kin abubakar da umar ne don wani laifi ba don wato matsayi da suke da shi gurin manzon Allah ba suna son Ali da Fatima ba ne so na tsakan da Allah a'a so ne na alaba ga sabara a harbi barewa alaba ga karsana domin a harbi guzuma suna so su wargaza addini mutanen da su ne suka zo mana da addini daga manzon Allah idan ka tare su ka lalata su babu sauran addini don kai baka jiyo Qur'ani ba ko ka jiyo shi baka jiyo hadisi ba ko ka jiyo shi to ta ina zaka samu shi a cikin tabbayin da ne musamman shekara takwas da suka wuce guda saba'in da bakwai wai na nace idan su ansa bakwai zan koma ɗan shi'a a cikin tambayoyin na tambaye su muna maganar a darajar ali da fatima tambayar ta escaping ma'ajina kuna da littafin hannu kuna da kasa da hannu akwai tambayar da na so in kawo a nan kyau Allahumma salli ala Muhammad wa sallam abin da nake so in ce ba sun manzon Allah ne ba a a so ne na ƙarya ba sun Ali da Fatima bane duk wannan so ne na ƙarya in adi in Abubakar da Aisha in Umar da Hafsa da kin duk sauran sabon manzon Allah warga zama manzon Allah tafiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wasu wanda suka isar da wannan sako ba yawa tambayar da nake so in kawo daga cikin tambayar da na masu shi ne su kawo mana ƙur'anin da ba sahabbai suka rawaito shi ba su kawo mana ƙur'ani da ruwayan ahlul baiti babu sahabi ko guda babu shi babu shi kirawa ino muke da su jama'a muna da bakwai mutawatirai muna da ƙarin uku kira'a goma da masu ruwaya ashirin duk sahabbai ne su kawo wani ƙur'ani wanda ba daga wurin sahabbai ba idan ba su da shi kuma sun ce sahabbai 'yan iska ne to mun tabbatar da ƙur'ani suke sun warga zawa sannan mutuncin manzo Allah ne suke taɓawa yau ko babban limamin ɗan batta aka ce shekara 23 yana karantarwa amma duk wanda ya yaya area boys ne shi ake zagi shi ake zagi suna zagin matan manzon Allah amma matan mai gidan suna ba su umarni su fito muzahara matan mutum ba ta da daraja ta mai gidanku take daraja suna muzanta sabon manzo Allah a ko'ina wanda magana da na yi ɗazu ta cewa sun gudu yaƙi na kawo ta cikin ƙur'ani ni Allah ya ce wala ƙad afa Allahu an ko to ku tambaye su gazo ta gyalle su da fatul husainiya yan shi a sai gudu ko ba su gudu ba ba a gudu wuri yaƙi suka gudu Raka jama'a abu ne da ya kamata a sani cewa wallahi adawar shi'a da sabon annabi adawa ce da annabi adawa ce da addini amma fa jahilai daga cikin sola ba su sani wautar da su aka yi amma su salelai ba su gane ba an nuna musu tarihi tarihin nan gurbatacce shi yasa na wallafa littafin kaddara ta riga fata wanda bai karanta littafin da bai ya kokari ya karanta kuma ya kai matarsa ita ma ta karanta to ga hakikanin abin da ya faru to da aka gurbata musu wannan tarihi sai zan su suna son manzo Allah ce rasu sai aka ja su a hankali aka kada su cikin bala'i Allah ka shirye da mu baki
Allah ta kada wa kai mana mana yake cewa ta yi bayanin cewa a Qur'ani bayanin da aka ambaci siddiqa sai guri ta shi ne yake cewa to me za mu ce kuma gaba dan Allah da yake cewa wa qul fil kitabi idris innahu kana nabi siddiqan nabiyya ko yana neman karin bayani
shi wannan ai ya kai siddiqi ya kai annabi don haka annabi ne annabi yana gaba da siddiqi amma ka wani wani siddiqi wanda ba wannan ba na yi zaton ba za ka kawo cewa wallabi ja a bisidki wa saddaqa bi saboda malaman tafsiri sun ce abubakar ake nufi amma ba faɗi sunan shi ba bai fito ɓaro amma ita na na maryam baro baro Allah ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun kan khalat min qabli rusul wa ummuhu ummati siddiqa ko ba yawa da kallon idris kan faɗi siddiqi amma ya wuce ya kai annabi ya wuce annabi ma kuma ya kai rasul manzo ne to da yana da martaba wadda ta wuce ta zama siddiqi
Allah ya saka da kai wannan yake cewa Allah mu yi da malam gida lafiya Allah muna ina neman ƙarin bayani akan aqida ta albada ta yan shi'a
to yau mun yi karatu kan aure ko kan mata kuma an saki an mai da mu cikin akida na kada ki abin da kira ku amma kamata yayi ku yi wata gayyata ba wadda ba ta da alaka da aure sai mu zauna mu kece raini ko ba haka ba da gaskiya sai mu fasa kwai mu faɗi komai da komai ba da asalin ta akida ce ta yahud yahudawa suna raya cewa Allah ya fi son su da kowa to lokacin da bala'i ya ce musu dama Allah ya faɗa da idan ja'a wadu ulahuma ba asna alaikum ibadan lana alaihi ibadan lana alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fa jasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maqula wa idan ja'a wadu al-akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu al-masjida kama dakhalu awwal marra wa litabdiru ma alu tasira ubangiji yayi alƙawarin zai daidaita yahudawa to da Allah ya kawo musu bala'i sai aka dawo ana tambaye su kun ce Allah ya fi son ku da kowa na hannu abdayu la yuwa yabahu sun ce eh to haka ne amma dai gaskiya Allah bai san wannan za ta faru ba daga baya ne dai abin ya faru Allah ya canza ra'ayi ne kuma ma dai Allah ya yi nadama ya yi bakin ciki har da hawaye a kan wannan abin da ya same ni wannan ita ce idan bada kuma ita ce yan shi'a suka aro lokacin da su babu su bo suka fara cin masu sai suka fara aro cewa Allah bai san haka za ta faru ba idan bada tana nufin wai kaman yanda a ila baka san za mu yi magana shi a bakwakwam kaji mun yi ko kuma kila baka ma san da mansur zai zo garin nan ba kawai kada a yi sanarwa to wai haka ubangiji yake abubuwa haka ɗin suke bayyana gare shi bai san su ba wannan jahiltar da ubangiji ne yana cikin manya-manyan dalilan da ya sa malamai suke kafin ta yan shiya su kuma gurin su aƙida ce babba wadda in ka kawar da ita addinin zai rubuce yana cikin manyan turakun shiya Allah ya bada kariya
saboda kasancewar ga sanyi kuma za mu tattace tambayoyin a bisa wannan tambayoyi guda uku da fatan Allah madaukakin sarki yawa malam gagarumar zakaiya da alheri yadda ya zo ya yi wannan doguwar tafiya to Allah mai da shi gida lafiya ya tare da iyalansa lafiya abin da ya karanta da mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya sanya ya zama su suna tafiya a gare mu duniyar mu da lahira malam Allah ya baka alheri assalamu السلام وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك